الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وإن تقتضي العقود في العدد فانظر إلى المعدود لقيت الرشد وإن الواو الاستئناف إن حرف شرط نتقطع فعل وفاعل بالعقود متعلق بنا الأقطع في العدد جار موجود متعلق بنا الأقطع فانظر الفاء واقعة في جواب إن انظر فعل أمر والفاعل مصير فيه وجوب تقديره أنت إلى المعدود جار موجود متعلق بأنظر لقيت لقي فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله والتاء نائب الفاعل مبني على الفتح في محل رفع هي المفعول الأول الرشد مفعول ثاني فأثبت الفاء واقعة في جواب إن أثبت فعل أمر والفاعل مصير فيه وجوب تقديره أنت الهاء مفعول به منصوب مع ظرف مع مضاف المذكر مضاف إليه وحذف فعل أمر والفاعل مصدر فيه وجوبا تقديره أنت مع ظرف مع مضاف المؤنث مضاف إليه المشتهر نعت للمؤنث تقول فعل مضارع مرفوع والفاعل مصدر فيه وجوبا تقديره أنت لي جار ومجهول متعلق موجود خبر مقدم خمسة مبتدأ ومؤخر خمسة مضاف أسواب مضاف إليه جدد صفة لأسواب جدد وزموم فيه الأمر والفعل مسلم فيه وجوبا تقديره وأنت لها متعلق بأزموم تسعة مفعول به منصوبا من النور إجارة وجوب متعلق بمحذوف صفة للتسعة وقط فيه الأمر والفعل مسلم فيه وجوبا تقديره أنت وإن شرطية ذكرت فعلا وفاعلا الأرد مفعول به منصوبا المركبة نعت للأرد وهو الواو حرف عرف هو مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع الذي اسمه موصول خبر المبتدأ مبني على السكون في محل رفع استوجب فعل مار والفعل مسلم فيه جواز تقديره هو أن حرف مصدري لا نافية يعرب فعل مضارع منصوب لأن والفعل مسلم ونائب الفاعل مسلم فيه جواز تقديره هو فعل هيك الفاء واقعة في جواب بين الهيك في الأمر والفعل مسلم فيه وجوب تقديره أنت الهاء مفعول به منصوبا مع ظرف مع مضاف المؤنث مضاف إليه بآخر متعلق بها الهيك آخر مضاف الثاني مضاف إليه لا ناهية تكترث فعل مضارع منصوب بلا ناهية والفاعل مصدر وجوبا تقديره أنت مثال مصدر أم مرفوع مثال مضاف والهاء مضاف إليه ومن هذا الضم في محل جر إن دي ظرف متعلق محذوف خبر مقدم ثلاثة عشر عدد مركب مبني على فتح الجزئين مبتدا مؤخر جمانة تمييز منظومة صفة لجمانة ودر معروف على جمانة وقد عرف تحقيق ان تنهى فعل ماضي مبني ولم يسمى فاعل هو القول نائب الفاعل في الاسماء جر متعلق بتنهى على اختصار متعلق بميزانها وعلى استيفاء معروف على اختصار باب نواصب الفعل المضارع وحكى أن نشرها شرعا يفهم ما ينصب الفعل وما قد يجزم فتنصب الفعل السليم أولا وكي وإن شئت لكي لا وإذا والنصب في المعتل كالسكين كالسليم كي والنسب في المعتل كالسليم فانصبه تشفي إلا كالسكين واللام حين تبتدي بالكسر كمثل ما تكسر لام الجر والفاء إن جاءت جواب النفي والأمر والأرض معا والنهي وفي جواب ليت لي وهل فتاه وأين مغناك وأنا ومتاه والواو إن جاءت بمعنى الجمع في طلب المأمور أو في المنع وينسب الفعل بأو وحتى وكل ذا أودع كتبا شتى تقول أبغي يا فتى أن تذهبا ولن أزال قائما أو تركبا وجئت كي تولي الكرامة وسرت حتى أدخل اليمامة يا رب كده ya ce wa haƙƙa ya cancanta ya wajaba wa haƙƙa ya wajaba kowa ya cancanta an na sharaha mu yi sharhi mu yi bayani sharhan bayani yufhimu wanda zai fahimtar da ma yansibul fi'ila abinda ke nasbar fi'ili wa ma qad yajzimu da kuma abinda ke jazma ga fi'ili wato bayan ya ƙara bayani akan asma'u yanzu zai bayani akan nawasibul fi'il abubuwan da ke nasbat fi'ili mudari'i da kuma abubuwan da ke jazma ta tunda dama an sarrafa tai ana yin ta ne idza tajarrada min nasibin aw jazm ya san kuma babu nunu taukidi ko nunu inasi da ke zuzayya da shi to shine yace fatan sibul fi'ila salima an an tana nasba ga fi'ili wanda Allah yayye wato nan ya fara da annawasibu guda hudu sune an wa nal wa lan wa kai wa iza waɗanda duk malamai sun yi ittifaqi masu nasba ne ga fi'ili kuma babu bambanci tsakanin fi'ili sahihul akhir ne ko mu'tallul akhir kowanne ana yi mai nasba sai dai mu'talli nasba sai ba ta bayyana sai dai a kaddara ta to dan shi ya waɗannan haruffan waɗannan haruffan ƙwarai ku ana yi ana yi mai nasba da waɗannan haruffan ko mu'talli na ko saqini na ana yi mai nasba illa risalini nasba sai na bayyana ga fili saqini shi kuma nasba sai ba ta bayyana musalli ne bi mu'talli ke
da waɗannan haruffan da waɗannan haruffan ana yi mai nasba da su kuma nasbar tana bayyana an irin an yaghfira li wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu allazina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan azima kaga an tayi nasba ga ainihin fi'ili wanda Allah ya yi shine yatuba kuma nasban nan zahira haka tayi nasba ga an tamilu nasban nan an bi hasbin nun to amma ita in din nan ya zama ba a samu alima ta rigaye ta ba in alima ta rigaye ta to nan ba an ta wannan mai nasba ba mukhaffafatun ta min as-sakila irin alima an saya kuni kaga ba a ce an saya kuna saboda ta taho bayan alima duk duk in ka ga an ta taho bayan ilmi maddatul ilmi to alima wannan an din nan mukhaffafatun kamina sakila wajahi guda akwai shine arrafu an sayakunu amma in irin su zannana ko hasiba to wannan kana da wajahi biyu kamar yadda aka karanta wa hasibu Allah ta kuna fitnatun ko Allah ta kunu fitnatun duk an karanta da rafa ko nasba alima an sayu eh wa hasibu Allah ta kunu fitnatun kaga an ba ta yi aiki ba ko kuma hasibu Allah ta kuna fitnatu an ta yi aiki. Walan hakanan lan irin lan na baraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa a lan. Wa kai da kuma kai ita ma amma ta kasance masdariya ita ce sharaɗin kai ta yi nasa an ta kuna masdariya. alamar mazdariya shine a samu lamun ta gabace ta lafzan aw takdira irin likaila ta asab irin kaila ya kuna dula kaila ya kuna mm to kaga kaila ya kuna din nan akwai kaddarawa ai likai mm jitu amma in ka samu lamu bayanta ko an kamar irin jitu kai litukrimani ko kuma kai an tukuri mani to kai din nan ba mai nasbata kai ta mai jarrata ya an ka samu wato lamu ta taho bayan kai jitu kai li tukuri mani jitu kai li tukuri mani ko kuma jitu kai an tukuri mani an ka samu ta an
kacce idan ta biyo bayan
an
idan ta biyo bayan an a in dai an ta biyo bayan kai an ta biyo bayan lamu a'a kai dai kai muka magana bayan kai Mm. an tatto bayan kai ko lamu tatto bayan kai kaga ce an kai kai tana aiki da sharaɗin lamu daga baki ne kai la ta to amma yanzu lamu din nan kuma ta taho lafzan bayan aw takdira yawa to yanzu in ta taho bayan ta sai da an ka faɗi kai sannan an ka faɗi lamu sai ta kai litu kirma aka faɗi sannan aka faɗi nun aw an an ka faɗi an aw jitu kai an tukirma ne wannan kai ba nasi ba ta ba kai jarra ce ta yi jarra don haka fi'ilin nan an yi mai nasba ne bi an mudumara bayan lamu
ɗaya mai jarra Eh. wa in haka nan in ita ma tana nasba wa in su wa kai misalin wa kai ko wannan misalin ga ka wace wace wanda kace ta jarrata aw eh kai an kai an tukulman shine an misali wa in shi ta in ka so kuma sai ka ce likaila ita kai din wato ana shahe mata lamu to amma ana bayyana ta
kai Mm, an tukuri
mm, ma mai
ma ma tukuri ma shi ya shi ya fi'ili ko tukuri ma to an din nan sai mai nasba kai an tukuri mai an din nan zahira ita sai ma tukuri ma nasba to amma kai din nan jarra ta yi a muhallan محل أي محلة أو ما دخل عليه في تأويل مصدره
nan ma wajen إيه lamu ma إيه قريب ta jarance shi قريب nan ما قريب muhallan محلا إيه Mm.
وإن شئت إن كاسو كشي لكي لا تكل لغة وطن سكن كي كان إنسا متلام بياني وإذن هكذا إذن ita ma tana cikin nawasibu ita ta hudu idan wallahi narmiyahum bi harbin yuhibu tifla min qabl al mashi kaga wallahi narmiyahum idan narmiyahum ashe ko zamu halbe su zamu jehe su da yaki yuhibu tifla wanda zai sa yaro kurkura min qabl al mashi tun bai kurkura ba ah kaga shi ma kware da gaske to ko ko da an rabe shi da ƙasa ni babu komai ita a wasu sai aiki izan ukri maka jawaban liman qala uridu an azura wallamu haka nan lamu ita ma tana nasba fi'ili mudari'i hina tabtadi lokacin da ta faro bil kasra da kasra lamu ta'lili kenan kamar irin li yaghfira laka Allah domin Allah shi gafarta maka lamu ta'lili kenan domin ko kuma lamul aqibati li yakuna lahum aduwan wa hazana daga liyakuna saboda aƙibar zai kasance musu maƙiyi liyakuna to Allah mu lamul aƙibar an yi mai nasba bi an mutu mara ka misali ma tuksaru lamul jarri kamar yadda ake kasarar lamul jarri ko irin lamul jifuri lamu ɗin musu wadda an ka an ka rigaya da kaunu irin wa ma kana Allahu li yu'azzibahum aga li yu'azzibahum to lamu din da a cikin li yu'azzibahum lamul juhuri aka ce wal fa'u haka nan fa'u tana cikin abubuwan da ke nasba fi'ili mudari'i amma ha bi amr mara in ja'at in ta taho jawaban nafi jawabin nafi wato cikin jawabin nafi mahab illa yuqda alaihim fayamutu aga fayamutu mansubun bi amr maratin ba'da fa'i sababiyya ko ɗalabi wal amri ko shine amri shine ɗalabi kamar irin eh, la ta ɗagau fihi fa ya hilla alaikum ghadabi kai ɗalabi ko ya na kusiri ana kanfa fiha ila sulaimana fa nastariha ya na ku ya na ku ya ke taguwa siri fi ta hiya ana kan hiya waya fiha mai kwaɗi mai yalwa ila sulaimana fa nastariha to nastari hadin shi amma halin shahid mansubun bi amr marati cikin jawabul amr aw sai mu huta irin aqabil fa usbina ilayka wal ardi hakanan jawabul ardi ala tanzilu indana wa tusiba khayran shine ardi ma an tare wan nahyi da jawabin nahyi shine wala ta daga fihi fa yahilla alaykum ghadabi shi an nahyi وفي جواب ليت حكى نوجن جواب ليت ليت لي مالا فأتصدق منه شين شيء جواب ليت لي وهل فتن جواب الاستفهام هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا يعني فيشفعوا لنا وأين مغناك هو أين مغزاك هو هنا كان نهى شين أين مغزاك هنا منهك وأنا da anna ita ma ta istifhami ta wa mata don ne da istifhami da duk waɗanga ma'ana istifhami da su wal wawu haka nan wawu in ja'at in tattuwa bi ma'anar jam'i wawu al ma'iyya kenan wawu mai ma'anar ma'a shi ita ma ma'anar jam'i bi dalabil ma'muri ga nema a jan horo a filmal ko kuma ga ga hannu sun taho jawabin talabi na amri ko na hayi ko du'a'i ko istifhami irin walan ma ya'lamu Allahu allazina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin wa ya'lamu wawu din wawul mahiyya ce ce wani mawaƙi la tanha an khuluqin wa ta'tiya mislahu wa ta'tiya kaga alwawa wal mahiyya ta'tiya fi ilmin mudari ummasu bi amr maratin ba da wal mahiyya irin addu'a Allahumma rzuqni ba'iran wa ahujja alayhi wa ahujja wa yansibu wa yansibu al-fi'lu bi law to yawa fansibu kan bance shi tashfi sai ka warkar da illata ciwon asaki ne mara lafiya wato sai san illan nan tashi ka samu lahiya ma'ana kayan mai nazba kamar irin lan akhsha